الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin mai albarka na masudu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na bulugul maram idan yan uwa ba su manta ba muna a cikin babur riba babin bayani akan riba kafin mu ci gaba akwai tambayoyi masu yawa da aka yi game da darasin da ya gabata to za mu tsakoro biyu ko uku mu ba da amsarsu don saboda mahimmancin sosai mai tambaya ta farko ƙarin bayani ne ko in ce ba tambaya ba ne ƙarin bayani ne yi akan cewa tambayar da aka yi wani ya yi akan masu amsar bashi a wajen noman albasa da sharaɗin in za su biya bashin da albasa za su biya mun ga yi cewa ya halatta idan har da ya kasance kimar za a bayar lokacin da za ka ba da kuɗin buhun albasa nawa ake saida shi to da kimar wannan buhun albasan haka za ka bayar an gane da kyau ko ba za a ƙara ba ba za a rage ba to ya ce sai dai su a wajensu yanda ake yi shine mafi yawanci buhun albasa a kaka ana saida shi jika goma to idan mutum zai baka bashi zai ce masa to zai ce maka to zan baka bashi amma in lokacin zaka biya ni buhun albasa zaka saida mini shi akan jika takwas ko jika bakwai dalilin bashin da na baka kenan an saida ba a kimar da yake ba a lokacinsa yace su haka suke a ƙauyensu kenan yana son ƙarin bayani akan haka ƙarin bayani shine abin da suke yi kai tsaye riba ne a hadisi wanda yake a mai rauni amma kuma hadisi ne wanda malamai sun yi aiki da shi ƙa'ida ce in ba hadisi ba ne to ƙa'ida ce ma'ana in ba ba ɗauke shi a matsayin hadisi ba to ƙa'ida ce daga cikin ƙawa'idul fiqhiyya suke cewa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban dukkanin bashin da ya jawo wani amfani to riba ne bashin da ka bada amfanin me ya jawo maka an rage maka kudin buhun albasa dalilin bashin da ka bada to wannan shine riba da haka kenan wannan abin da suke yi su yi kokari a wayar ma mutane kai da cewa baya halatta bayar da bashi ibada ne idan aka ce ko abu ibada ne dole za ka yin shi yadda musulunci ya karantar shi ne ka ba mutum bashi dan Allah ba tare da ka nemi maka wani abu dalilin bashin da ka ba ko da a ce ka ba mu ka ce zan baka bashi amma da sharaɗin abin da za ka sai da kudin nan ka sai shi a wurina an gane ko asali baka ce kara maka kudi ba ko menene zai maka zai sai dai kaya a wajenka wannan amfani ne ko to wannan shi ma yana cikin riba kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban duk bashin da ya jawo wani amfani ga wanda ya bayar da bashin to riba ne an gane da kyau ko wannan shine kenan sai tambaya ta gaba wadda take da yawa daga cikin 'yan kasuwa busanta ba shi ne busan wannan abin ba kuma mai amfani ne sosai a kasuwancinsu shi ne ya ce ya shi wani malami yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sayar da hili ya sayar da gida ya sanya wannan gidan a cikin kasuwanci to wannan kasuwancin Allah ba zai sa masa albarka ba ya ce shi wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba tabbas wannan maganar da kashi malamin ya faɗi magana ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umuman shi nan ya bada misali ne domin yadda hadisin yake wanda daga cikin sahabban manzon Allah an samu sa'id da kuma mai yake da suna abu huzaifa duk sun rawaito wannan hadisan al-imam al-albani ya ingantar da shi da sauran malaman hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ba'a ardan أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله لم يبارك له فيه أتشن رواية فقمن ألا يبارك له فيه duk wanda ya sayar da wani hili an gane ku wani gida daran ne man ba'a daran au aqaran duk wanda ya sayar da wani gida ko kuma aqar aqar shine duk hili ya shahi gona ce ya shahi hili ne na gida dukkan shi yana shiga a cikin aqar to duk wanda ya sayar da gida ko kuma ya sayar da wata gona ko wani hili da ake iya amfani da shi sannan kudin da ya sayar da gidan ko hilin bai sanya su ba a makamancinsa to ba za a sa masa albarka a cikin abin da zai yi da wa'annan kudin ba kun ga ya zama to umuman ba sai kasuwanci kawai ba malamin misali ne bada misali dan kasuwa ne ya samu kariyar arziki sai yana da gidaje sai ya sayar da gida kaza don saboda ya ƙara hannun jari an gane ku yanzu gidan da ya sayar da kuɗin da ya samu ya sa a cikin wannan kasuwancin a zahirin hadisi manzon Allah ya ce dalilin wannan ba za a sama kasuwancin shi albarka ba an gane da kyau ko tambaya anan shine dan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka me hikimar an gane da kyau ko duk abin da manzon Allah ya umurce mu to tabbas zai amfane mu a duniyar mu da kuma mi da kuma lahirar mu wannan shi ake ce ma maqasidul ibada maqasidut tashri' manuhar da yasa manzon Allah ya ce ai kaza so da yawa abubuwan da manzon Allah yake faɗi akwai abubuwan da mun san manuhar akwai abubuwan da ba mu san manuhar ba to musulmi shi a kansa wa ma kana qaulal mu'minina idza qada Allahu wa ma kana wa ma kana qaulal mu'minina idza qada Allahu wa rasuluhu amran hakada al-aya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا mumunai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzuciya suke mun shi mun yi biyayya a waccan ayar da muka kawo ta farko mumunai faɗin su idan Allah da manzo suka yanke hukunci shine za su bi hukuncin kai tsaye kinan ko ka san hikima ko baka san hikima ba za ka yi aiki da wannan abun malamai suka ce daga cikin hikimar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi wannan maganar ne dan saboda ita ƙasa abu ce mai albarka Allah yake cewa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ya sanya ma ƙasa albarka to sai kasance lokacin da ka sayar da ƙasa ka sayar da abu mai albarka sai aka baka kuɗi su kuma Allah bai ce ya sanya musu albarka ba domin asali 'yan adam ne su suka suka kyarkyara su ko to yanda malamai suka fassara suka ce kenan ka bayar da abu mafi albarka ka amshi mi marar albarka ko kuma makarancin albarka to shine ma'anar hikimar da ya sa manzo Allah ya ga wasu suke cewa hikimar shine manzo Allah yana kwadaitar da mu kada mu sayar da hilaye ne dan mu yi noman su domin manzo Allah ya kwadaitar da mu noma hudu ban mu ta wannan satin da muke duk sati sati ta kasance ne akan a da suna ahmiyatu zira'a wal hafu alaiha mahimmancin noma da kuma kwadaitarwa akai hadisai da dama sun zo suna kwadaitar da mu akan noma daga cikin hadisi manzo Allah yake cewa man kanat lahu ardun falyazra'aha aw liyamnaha akahu duk wanda yake da wani hili wata ƙasa to yayi noman ta kada ya bar ta hakan in ba zai yi noma ba to ya ba wani dan uwansa yayi noman ta amma dai kada a bar ƙasar haka nan ba a yi noman ta ba kwadaitarwa ce ko ba kwadaitarwa ba kwadaitarwa ce an gane da kyau ko to wannan ita ce hikimar ko ba ita bace mu dai mun sallama idan ka sayar da gida ko gona idan har ba cikin irin wannan kasan yasa ba to manzo Allah ya ce Allah ba zai sa maka albarka a ciki ba kana da gida guda biyu sai ka sayar da guda dan ka gina gudan wannan za a sa albarka ko ba za a sa ba za a sa dan kudin ka sanya su a wajen me a wajen gidan kana da gona biyu sai ka sayar da guda dan saboda kai noma da gudan za a sa albarka ko ba za a sa ba kana da gona guda biyu sai ka sayar da guda kasa hannun jari a wajen kasuwanci akwai albarka ko ba albarka ba albarka in juwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani zai ce to ya zan yi je ka ɗauko bashi ai musulunci hana ya halatta ɗauka bashi ko to ɗauko bashi ba da haya na gidan da kake so ka saida amma dai maganar manzon Allah ba ta faɗuwa ƙasa wannan shine kenan kun ga wannan da yawa daga cikin 'yan kasuwa ba san wannan dan ni na sha ganin 'yan kasuwa da yawa da suke haka ya samu kariyar arziki sai sai da gida ko sai da gona a sa cikin kasuwanci kwana biyu kuma ka gani gidan na gaba shi ma ana so a me a sayar da shi ko kuma 'yan siyasa ko da me ta ma siyasa ai kasuwanci ce ko ko ba kasuwanci ba ne kasuwanci ne a wajensu to kaga 'yan siyasa nawa ke sai da gidajensu da meye da meye a zo a yi ta yi a yi ta yi kuma a yi asara ta banza allah ya ɗebe albarka a ciki don ba a bi shawarar manzon allah ba sallallahu alaihi wasallam allah ya ganar da mu za mu zo a hadisi har yanzu muna a cikin babun riba bayan bayani akan riba wanda mun liƙe da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu akan shagaltuwa da kasuwanci da noma akan jihadi da kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki za mu tashi hadisi na abi umama kenan za mu yi gaugawa malai cewa an abi umama ta radiyallahu anhu daga abi umama Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man shafa'a li akhihi shafa'atan duk wanda yayi ma dan uwansa wani ceto shafa'a da da fassara shine ceto amma abin da ake nufi anan shine taimako duk wanda ya taimaka ma dan uwansa da wani taimako fa ahda lahu hadiyatan sai yayi masa kyauta ha sai ya karbi wannan kyautar faƙad ata baban aziman to haƙiƙa ya zo ƙoha mai girma min abawabin riba daga cikin ƙohohin riba rawahu ahmad ahmad rotusa wa abu dawud da abu dawud wa fi isnadihi maqalun sai dai a cikin sanadin hadisin akwai tace an gane ko da ƙarshe hadisin da'ifi ne amma kuma malamai suna aiki da ma'anarsa an gane ko abinda ake nuhi anan shine ne mutum ne aka kwace masa kayansa daga duwan suka kwace masa kayansa kuma yana da gaskiya kai kuma kana da alaka da wannan duwan kin sai ya zo ya ganka da Allah ka taimaka a amso mishi kayan shi za a cuce sa sai kai mishi shiga tsaka wannan shine shafa'a kayi masa ceto kaje aka kwato kayansa da aka kwato kayan sai maka kyauta dalilin wannan abin da ka masa sai manzo Allah ya ce in mutum ya karbi wannan kyautar to ya zo makoha mai girma daga cikin kohohin riba an gane ko shine zahirin hadisin amma malamai suka ce wannan ana nuhin abin da yake dole ne kai ma mutum an gane ko idan ya kasance cikin aikin ka ne in an kwace ma mutum kaya ka karbo masa har ma ana biyan ka a cikin akan wannan kin to idan ka amshi kyautar da za a yi maka to kayi riba kawan misali masu aiki wajen al'izza da sauransu mutum ne aka turo masa kuɗi a nita sai ya zo ya amshi kuɗin yana amsar kuɗin sai ya hurda jikka biyu ce bismillah sai ka amsa masha Allah merci beaucoup jazakumullahu khairan an gane ko to ka karbi mi ka karbi riba ka karbi rashawa dan me yasa manzo Allah ya like wannan kohorce musulunci ya like wannan kohorce dan kada dalilin sa mutane kaga sun yi dandazo sai ka tsinka alajin nan mai jikka biyu taran nan alaji bismillah bismillah sai a hurda a bashi an gane ko don shi yana kyautatawa to musulunci shi sa ya liƙe wannan hanyar idan kana aiki a bisa kan aikin ka kai abin da yake dole kai duk wanda ya maka kyauta baya halatta ka karba don saboda gujima wannan hanyar kuma duk abin da zaka karba a wannan hanyar wallahi zaka ga baya da albarka wanda yake kamewa shi zaka ga Allah ya sama albarka a cikin abunsa wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma daga abdullahi dan amru Allah ya yarda da shi kala ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rashi manzo Allah ya la'anci mai rashi shine mai yake da suna mai cin hanci wal murtashi da kuma wanda ake yi cin hancin arrashi shine mai karbar almurtashi shine mai bayarwar an gane da kyau ko rawahu abu dawud abu dawud da rawaito sa wa tirmidhi da imamu tirmizi wa sahahahu kuma ya inganta wannan hadisin malamai suke cewa arrashuwa huwa bazlul mali shine mutum ya ba da dukiya li yatawassalu bidhalika ila ibtali haqqin dan dalilin wannan kudin da ya bada ya lalata gaskiya au yuhiqqa batilan ko kuma ya gaskatar da ƙarya domin mutane da yawa ba su gane ma'anar cin hanci ba cin hanci shine baka da gaskiya ka bada kuma a baka gaskiyar cin hanci shine mutum na da gaskiya ka bada don saboda a hana masa gaskiyar amma in abun ka ne kawai zalunci ne a ce sai ka bada kaza sannan za a baka shi baka da laihin komi don kayi wannan an gane ko shi yasa babban misali shine ko da ke mas'ala ce ikhtilafiya tsakanin malaman mu'asirun mutum ne aka kama mishi motan shi an gane ko aka ce sai ya ba da kaza don saboda bai asiransu ba an gane ko kuma a gwamnatance ga abin da jikabiyar za ka bada sai ka ɗauki jika biyu baka da jika biyar ka ɗauki jika biyu ka bara don saboda a kyale maka motan ka tai akwai malaman da su ganin baka layin komai don me yasa dan haƙƙin ka ne don wannan asirin cikin zalunci ce aka ɗora muku asali a musulunci asirin su ma bata halatta ba kawai muna yi ne da an cire samuna ni ma ina da ita cikin mota dan me yasa dan saboda tseratar da haƙƙina an gane ko amma in ba shi ba asirin su bata halatta ba an gane na so a ce wasu sun yi tambaya akan ta da mun fada da bayani akai wani ya turo tambaya sai mai bayani insha Allah mai fadi akan asiran su kusan bala'in da ke da kai a cikin ta jayyid wannan shine kenan wannan hadisi yana shan kunne akan cin hanci mali ce wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya dada su ya ce wancan nace muku malamai sun rabu biyu ko dalilin wancan sun ce dan saboda asiran suke ma bata halatta ba to dan me za a sa kai abin da bai halatta ba na biyun kuma suke cewa a'a akwai ka'ida a wajen malamai suke cewa a tasarrufin ra'i alar ra'iya manutun bil maslaha shugabanni suna iya su hukumta wani abu wanda idan suka ga akwai akwai maslaha a ciki matukar bai saba ma addini ba to sai malamai suka ce a to ai wanga ya saba ma addini kenan ba za mu yi aiki da shi ba kenan wannan wannan ka'ida ita ce dalilin malaman da suke ganin wannan ka'idodin da gwamnati take sawa wanda suka saba ma addini za ku yi aiki da su tunda dai gwamnati ta sa to wannan shine kenan mali ce wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil muzabana manzon Allah yayi hani akan al muzabana me ake ce ma al muzabana shine ka bada busasshen dabino a baka danye wa an yabi'a thamara ha'itihi da kuma mutun ya sayar da ‘ya'yan itacen shingensa kenan furwikin shingensa gonarsa in kana nakhlan in ya kasance dabino ne bitamrin da wani dabino kailan an gane ko a matsayi na na'awo wa in kana karman idan ya kasance kuma inabi ne an yabi ahu bi zabibin ya sayar da shi da zabib can almuzabana kwantararkin shi ne almuzabana shi na abin da shahi kwaya ne shi ne bai'ul habba fi sumbuliha shi ne kana da ɗanyen hatsi sai ka bayar da busashe a baka ɗanye misali ka ba da hatsi tsaba a baka tumu don ka ci wannan shi ne almuzabana wannan na gaba shi kuma shi ne mutum ya ba da ɗanyen busashen dabino a bashi ɗanye shi ne ma'anan nakhlan bitamrin tamrin wa in kana karman idan ya kasance kuma inabi ne wanda yake danye shi ake ce ma karm inabi danye an yabi ahu bi zabibin a ya sayar da shi da me yake da suna da busasshen da busasshen inabi wa in kana zar'an idan ya kasance abun noma ne abun da noma shi ne ake yi da kwasa ko da abun da ya kama da haka an yabi'ahu bi kaili ta'amin ya sayar da shi da awo na abinci naha an zalika kullihi manzo Allah yayi hani da haka gaba ɗayansa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisi manzo Allah ya hani akan muzabana me ake ce ma muzabana kana da tsaba danya sai a baka busassa ka bada ta ko kuma kana da dabino danye sai ka ba da shi a baka busasshe ko kuma kana da inabi busasshe sai ka bayar da shi a baka danye don me yasa manzon Allah ya hana wannan don saboda ribar da ke da kwai a ciki domin busasshe in ka bayar aka baka danye in ka sai in ka shanya danyen nan zai bushe in ya bushe zaka ga bai kai mi ba bai kai wancan busasshen ba shine ribar da ke da kwai a ciki kenan wannan shine shine almuzabana sayar da danyen abinci da busasshe ta hanyar kuma awo mala ya ce wa an sa'ad ibn abi waqqas daga sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah su ila an ishtira'ir rutabi an tambayi sa game da sayan ɗanyen dabino shine ar-rutab bitamri da busasshen dabino kana da ɗanyen dabino sai a baka busasshe gaba da ɗanye faƙala sai ce a yan kusur rutabu idha ya bisa shi ɗanyen in ya bushe yana ragewa ƙalu na'am suka ce e fanaha an zalika sai hani akan wannan rawahul khamsa marawaita hadisan nan guda biyar suka rawaito so sahaha ibn al-madini al-imam ibn al-madini ya inganta sa wa tirmizi da tirmizi wa ibn hibban da ibn hibban wal hakim da imam al hakim kina wannan hadisin kamar yayi bayani illar da tasa dalilin da yasa aka hana kana da danyen abinci a baka busasshe ka ba da danyen sai dai ka sayar da busasshen ka sai me ka sai danye wancan mun gan shi a can baya wannan hadisin malai cewa an ibn umar radiyallahu anhu ma an karɓo daga ibn umar allah ya dada su annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali manzo allah ya yi hani akan ciniki na kali bil kali ciniki na bashi da bashi ya'ani yana nuhin addaini biddain shine bashi da bashi rawahu ishaq ishaq ya rawaito sa wal bazzar da imam al bazzar bi isnadin da'ifin da sanadi a me yake da suna wanda yake mai da'ifi kenan da sanadi wanda yake da'ifi wannan hadisin yana bayani ne akan wani kasuwanci da al'aki a lokacin jahiliya shine bashi da bashi ka sai da ma mutum abu bai ganshi ba kuma kai ma baka bashi kuɗin ba kuma an yi ciniki an kare an gane ko to wannan shine kenan irin wannan musulunci wannan musulunci ya hana sa dan saboda me mun ce kullu bai'in nuhiya anhu fa innahu yarji'u imma ila al-gharari aw ila al-jahala aw riba duk kasuwancin da aka hana dalilin abubuwa guda uku ne imma yaudara ko dan saboda rishin sanin takamamman abun yanda yake ko kuma mi ko dan saboda rewa to shi kuma wannan kun ga ke da kwai a ciki ana iya a samu yaudara ana iya a samu kuma mi rishin abun tana iya ya kawo maka kuɗin kai kun baka mishi abin ba abin da ya sai ba ko kuma kishiyar haka mun kare wannan babin kenan na riba akwai hadisi da aka tsallake wanne ne bayan abu huraira kahin akai mai bi mishi a yauwa جيد أها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي من يشكو توني باين شي عن ابن عمر نيكي غريني تو كو كرنتا باباني دشي الله عليه وسلم mun yi shi can baya mun yi shi baya eh mun yi shi baya kenan ka binciki wancan karatun da baya kun san ana watar ana samun takdimi da ta'khir wani littafi ya gabatar da wani hadisi wani kuma ya jinkirtar da shi kenan za mu ci gaba insha Allah mun kare da riba Allah ya raba mu da riba jama'a riba bala'i ce riba masiha ce manzo Allah ya ce na daga cikin alamun tashin alkiyama shine yawaitar riba muna ko a cikin lokacin ta yanda kowace ƙasa an cilasta mata dole sai ta yi riba domin kowace ƙasa a duniya babu ƙasar da ba ta ɗaukar bashi kuma duk ƙasar da ta ɗauki bashi da riba ne za ta ɗauka shi za ku ji a ce bankin kaza ya yi ma nijar kyauta ba wai kyauta ba ne ya mata bashi ne ya mata wai bashin ne kyauta kuma bashin da kamin a biya shi sai an yi shekaru kuma kamin a baku bashin sai an samu ku sharaɗin nan da shekara kaza za ku biya bashin kenan ko da a ce nan da shekara biyu kun samu kuɗin biyan bashin ba za ku biya su ba sai nan da shekara kaza za ku biya don me yasa don saboda kuɗin mi suke aihuwa suke duk wata ko duk shekara kuɗin suna karuwa to an ce muku sai nan da shekara biyar za ku biya an gane ko wannan duka sharrin yahudawa ne sharrin wata ƙungiya ce da ake ce ma fran mason me fran mason su ƙungiya ne masu bautar shaidan duk abin da yake birge shaidan yake faranta ma shaidan rai to shi suke ƙoƙarin sun yada a duniya an gane ko ba Allah ya ce ba wanda yake wanda yake cin riba ya shirya yaki da shi fa azanu bi harbin min Allah ku shirya yaki da Allah in kuna cin riba to kenan su me suke yi son suke su jawo yakin da Allah maɗaukakin sarki duk abin da zai sa a zai jawo hushin Allah shi suke so a yi wannan su ne faran mason Allah su shi ne shaidan Allah ya raba mu da su mala ce babu rukhsati fil araya babu bayani akan sauki da aka yi game da araya me ake cema al araya al araya nau'i ne na me yake da suna na sayar da dabino sayar da danyen abinci da busasshe da aka halitta ba mun gani ba a can baya a manzo Allah ya hana muzabana shine ka sayar da danyen abinci a baka busasshe an gane ko manzo Allah ya hana wannan a wancan hadisin to wannan al'araya shin kin shi sauki ne aka yi akwai adadi kaza wanda ya halatta ka saida danye a baka busasshe an gane ko shine abinda hadisin zai zai muna bayani anan kenan shine al'araya kenan sauki ne da aka yi a cikin bai'u me yake da suna almuzabana wa bai'il usuli wa thimar da kuma sayar da asallai asallai shine itatuwa wa thimar da kuma 'ya'yan itace akwai lokacin da mutum zai sayar da gonar shi gaba ɗaya jardin wadda take da itatuwa to wannan itacen akwai hukumce hukumcen da ake bi wajen sayar da su haka su ma furwikin da zaka saida akwai hukumce hukumcen da ake bi malice an zaid bin thabit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زال الله رخص في العرايا يا يسوكي أكن عرايا أن تباء بخرصها أسيد إتد كردادونتا كيلا تهنير كما أو ولمسلم رواية إمام مسلم رخص في العرية يا يسوكي جمدا بوسشن دا جمدا دنيان دبينو دزا أسير يأخذها أهل البيت بخرصها masu gida za su karbi da binon biharsiha da kirdadonsa tamran su ba da busasshen dabino ya akulunaha ko kuma ya akulunaha rutaban da za su ci dabinon ɗanye masa ko kun gane da kyau ba idan ya kasance ka sayar da busasshen da ka ba da busasshen dabino an baka ɗanye dan ka sayar wannan shine yake haramun kamar yadda muka gani a wancan hadisin amma da za ka ba da busasshen dabino a baka ɗanye dan ka ci to wannan babu laihi ko shi akwai sharaɗin akwai adadin nauyin da ko kuma akwai adadin tiyoyin da bai kamata ya wuce ba malice wa an abi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya yayi sauki game da kasuwanci na araya bi kharsiha a sayar da shi da kirdadonsa me ake nuni da kirdado shine dabino ne yake akan itanya sai a yi hasashe a ce wannan dabinon ga alamu yana tiya nawa sai a ce kai ga alamu wannan yana tiya tiya ashirin ko kuma ga alamu yana buhu guda to shine kirdado sai ka ba da buhu guda na, na busasshen dabino sai a bar maka wannan itanyar danyen dabinon ka kakkaɓe ka ci shine ma'anan bi kharsiha amma fi ma duna khamsati ausukin a cikin abun da bai kai ausuki guda biyar ba kenan nisabi na zakka ko aw fi khamsati ausukin ko kuma a cikin ausuki guda biyar kada ya wuce ausuki guda biyar mun gani akan cewa ausuki nau'i ne na buhuhuwan su wanda buhu ne wanda yake dokan sa'i guda 60 muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibn umar Allah ya da su ya ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an bai'i thimari manzon Allah ya yi hani akan sayar da 'ya'yan itace hatta ya budu wa salahuha har sai ingancinsu ya bayyana na halba'i'a wal mubta'a ya hana mai sayarwa da mai saye muttafaqun alaihi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa kana idza su'ila an salahiha ya kasance idan aka tambaysa ya ne ingancinsu yake qala yace hatta tadhhaba ahatuhu har sai aibin su ya tahi domin lokacin da ita lokacin da 'ya'yan itace suke ɗanyi suna saurin lalacewa ana iya a samu wata alloba ko wasu tsutsotsi su zo su lalata 'ya'yan itacen an gane ko amma lokacin da suka nina ko da an samu wata alloba abin da za ta ci kaɗan ne za a samu amfani to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da 'ya'yan itace tun bu su nina ba sai sun nina sannan a sayar da su an gane da kyau ko kana da gonar mangoro sai ka samu matsala sai ka ce jama'a wa zai sai wannan dabinon wannan mangoron na gona ta in dai mangoron bai ne na bato haramun ne ka sayar da shi shi ma mai sai haramun ne ya sayi an gane ko wannan shi ne mu wannan musulunci ya yi shi ne don maslahar ka kai wanda aka ce kada ka sayi domin tana iyawa ka sayi a zo a yi alloba mangoron yami ya lalace ka yi asara shi sa a wani hadisi manzo Allah ce ku bani labari ka saida ma mutum 'ya'yan itace busu ne na ba kana saida masa aka yi alloba abun ya lalace dan me yasa ɗayan ku zai ci dukiyar ɗan uwansa ba tare da haƙi ba an gane ko malici wa an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya dada shi annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari manzon Allah yayi hani akan sayar da 'ya'yan itace hatta tuzhiya har sai sunnina qila wa ma zahuha menene ninarsu qala ce tahmaru su yi ja in masu yin ja ne wa tasfaru kuma su yi balge in masu yin balge ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari abinda dai ake nihi ninar kowanne 'ya'yan itace ya danganta da launin sa ne akwai wanda ja yake nunawa in ya nina akwai wanda masara yake nunawa in ya nina misali dabino idan yana masara idan yana tsanwa ya nina bai nina ba kinan baya halatta a saida shi amma in yayi shafa ya nina kinan ya halatta a sayar da shi malik wa an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il inabi wanzu Allah ya hani akan sayar da inabi hatta ya suwadda har sai yayi har sai yayi baki domin inabi in yanne na baki yake yi akwai baki akwai ja to in ja ne ja in baki ne ya baki wa an bai ilhabbi da kuma sayar da 'ya'yan ita kwaya in aka ce alhab su ne duk abin da yake kwaya hatsi masara shinkafa alkama dukansu alhab ne kwaya ce kenan da kuma sayar da kwaya hatta ya shtadda har sai ya yi ƙarhi an gane ko har sai kwayar ta yi ƙarhi sannan a sayar da ita wannan duka ana nuhi idan suna akan zangarniyarsu ne suna akan itacen uwayensu ne amma da hidduwa ne za ka yi ka kawo gona ka kawo kasuwa ka sai da misali masu sai da jimbiri kun gani jimbiri wake in yana jimbiri ana cewa ya nina ba a cewa ya nina don saboda yana iya lalace amma idan ya bushewa shi kenan ba zai lalace ba za a yi amfani da shi idan ka ɗebo ka kawo kasuwa ka sai da ba layi amma ka zo gona guda ta wake ya yi jimɓiri ka ce ka sayar da ita wanzu Allah ya hana wannan sai dai ka bari in ya bushe ka sayar an gane ko wannan shine kenan mala ce wa an jabirin radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika thamaran da zaka sayar ma ɗayanka 'ya'yan itace wanda busuni na ba fa asabathu ja'iha sai wata alloba ta samu 'ya'yan itacen nan fala ya hillu laka an ta'kula an ta'khudha minhu shay'an to baya halatta gare ka ka karbi wani abu daga gare sa bima ta'khudhu mala akhika a dan me yasa zaka karbi dukiyar dan uwanka bi gairi haqqin ba tare da gaskiya ba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin an gane wannan hadisin musulunci ya hana a sayar da 'ya'yan itace suna a kunnan uwarsu ma'ana suna ga itacensu ko kuma kayan noma har sai sun har sai sun nina to da za ka sai ma wani mutum gonarka da bata yi da nina ba bayan ya sayi sai alloba ta zo ta lalata wannan 'ya'yan itacen to manzon Allah ya ce baya halatta gare ka ka ci kuɗinsa da ya baka in ma bai baka ba to ba zai baka komi ba an gane ko don me yasa don saboda kasuwancin ma asali ba kulla sa ba akan me akan halatti don bai halatta ma ka saida masa to don me yasa zaka ci kudin sa shine malamai suke cewa a cikin ka'ida ta fiqhu al jawa'ih fi thimari mawdu'atun 'an al mushtari idha bi'at qabla an yabdu salahuha duk gonar da aka saida bata nina ba alloba ta zo ta same ta to wanda aka sayar ma da ita za a mayar masa da kudin sa mali ce wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta sa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawa'ih manzo Allah yayi umurni akan ayahi me yake da suna alloba idan ta samu gonar da aka sayar ma wani me yake da suna ba tare da tani na ba kamar wancan hadisin ne kenan wa an ibni umar radiyallahu anhuma daga ibnu umar Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce man ibta'a nakhlan duk wanda ya sai uwar itace ba'da an tu'abbar me yake da suna nakhl shine iccen dabino duk wanda ya sai itacen dabino ba'da an tu'abbar bayan an yi musu aure fa thamaratuha lil ba'i' to 'ya'yan itacen gonar na wanda ya sayar ne lil ba'i' alladhi ba'aha na wanda ya sayar ne shine ma'anar lil ba'i' alladhi ba'aha illa an yashtarita al mubta'u sai idan mai sayi yayi sharadi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa kun san itace na kayan marmari na furwi ana musu aure ko akwai mata da maza ana kulla musu aure masu haraka gona sun san yadda ake musu aure to duk gonar da mutum ya saida ya kasance akwai 'ya'yan itace a cikinta idan ya kasance ka sayar ma mutum ita wannan gonar kuma auren itacen nan kai ka ɗama shi to yanzu ko da ka sayar mishi da ita shi ba zai fara amfani da ita ba sai auren nan da ka dama ma itacen nan ka ɗebe 'ya'yan itacen ta sannan shi zai fara amfani da ita sai idan wanda zai sai ya sa sharaɗi to zan sayi gonar amma har 'ya'yan itacen ta na bana hanawa ne wannan shi kina mu na muhimmancin karatun addini idan ba kai karatun addini ba sai ka zo ka sai jardin ka sai jardin bayan ka ba da kuɗi gobe ka zo da 'yan aiki za a fara roron wake ko kuma za a fara cire mangoro sai mai gona ce lahiya kaka lahiya ba je na baka kudin gona ba sai ce a'a to baka karanta hadisi ba waye dama musu aure an gane ko yanzu shikenan kai sai kai tsuru tsuru da ido in baka sani ba kai kai kara kuma sai a ce a'a ashe kai wani jahili ne kana kasuwanci ma baka sanya musulunci ce ba idan ka sai gona to 'ya'yan itacen ta ba yanzu zaka fara aiki da su ba sai in ka sa sharadi a'a 'ya'yan itacen huwa ni zan yi aiki da su to shikenan wanga ana nan da yake birni ne ba a saba irin wannan ba a ƙauye ana yin shi sosai shi yasa nan irin wannan karatun ba a san muhimmancinsa ba inda an fara na na su android ne da su da su crypto ko da data robo yanzu magana da muka yi akan data robo kun ga akwai diyawa har ma yan birni akwai wanda ba su ma sani ba sai yanzu ne suke ta malam mun ji kuna bayanin wani abu sannan sai su yi bincike su ga ga yanda ma abin yake to wannan shine kenan Allah ɗai gari banban ko wannan shine kenan kenan za mu zo a abuwabu salami ƙohohi ma'ana babi babi wanda yake bayanin akan assalam da alkar da arrahan assalam shine bashi na abinci alkar shi kuma kowane irin bashi an gane ko assalam bashi ne amma wanda yake banci bashi na abinci wane ba ni bashin buhu guda na, na, na, na shinkafa ba ni bashin buhu guda na masara wannan assalam ake ce mishi da larabci an gane ko shi kuma alqard a ammu min dalika ya shafi kowanne irin bashi ana ce mishi alqard an gane ko na kuɗi ne na meye duka dai alqard ne warrahan da arrahan arrahan shine jingina shine zaka ba mutum bashi sai ka ce to ni ho ban yadda da kai ba na ji an ce kai dan kai dan dan talme ne ko an gane ko kun san dan talme ko masu me yake da suna bazarar da da kuɗi ko kuma masu canye kuɗin mutane to yanzu zan baka bashin amma moton nan naka ka bani ya zaman to wuri na don ko baka biya ni ba ga moto a wuri na an gane ko mafi girman wanda suke wannan hata yanzu su ne wa su ne bankuna kun gani abin da bankin ma suke waye karantar da su a wannan wurin musulunci shi yasa ya zo a cikin wata nazariya da wani ɗaya daga cikin malamai yayi ya ce mafi yawancin kasuwanci da ake yi a ƙasashen turai mafi yawancinsa dukkan shi ya samo asali ne daga musulunci an gane da kyau ko kuma sun tasirantu da wannan ne a lokacin daula ta abbasiyya a lokacin daula ta andalus an gane ko daula ta umawiyya a saniya domin a lokacin turawa sun yi mu'amala da musulmai sosai wanda akwai almustashirkun wanda suka zo suka yi karatun musulunci duk wani abin da musulunci ya karantar sun mahi ka sanin musulunci suka zo abin da zai amfane su a duniyar su suna aiki da shi domin turawa sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike ne daga wa daga Allah sun yarda duk abin da ya ce menene gaskiya ne me ya hana su yin imani girman kai don me yasa laraba za a ce a ciki za a turo su a ciki za a turo shi idan muka ce turawa kuma muka ce yahuda sun shiga a ciki an gane da kyau ko wannan shine a ciki ne kenan kenan kun ga wannan jinginar da ake badawa ta banki ta samo asali daga musulunci musulunci ya karantar da ayi jingina me Allah yake cewa farihanun maqbuda idan kuna a cikin ka a cikin tahiya za ku bada bashi ba ku da tabbacin zai baku ko ba zai baku ba sai manzo Allah ce farihanun maqbuda to a bayar da shingina ga umunni ne daga wa daga Allah madaukakin sarki amma umunni na ibaha wannan shine kenan malai ce wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibnu abbas Allah ya dada shi ya ce qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al madina manzo Allah ya zo a madina wa hum yuslifuna fi thimari suna bayar da bashi a cikin 'ya'yan itace ma'ana suna bayar da bashin 'ya'yan itace a sana wa sanatai ne shekara ɗai shekara biyu faƙala sai ce man aslafa fi tamrin duk wanda zai ba da bashi na dabino falyuslif fi kailin ma'alumin to ya bayar da bashin a cikin ma'auni sananne wa waznin ma'alumin da kuma nauyi sananne ila ajalin ma'alumin zuwa lokaci sananne متفق عليه بخاري ده مسلم سكر ويتوسا وللبخاري رواية إمام البخاري من أسلف في شيء دون ده زي بعد باشي أتشون واني أبو ga wannan hadisin ya nuna manzon Allah ya halatta bayar da bashi na 'ya'yan itace ko na abinci amma da sharaɗin in za a bayar a auna tiya nawa na baka bayan wannan kuma a gayi lokaci zuwa wani lokaci za ka biya ne wannan shine ka'ida ta irin wannan bashin kenan kada ka zo ka amsa kawai a ta haka na a'a tiya biyu na baka ko buhu biyu na baka na hatsi za ka bani wannan buhun guda biyu lokacin kaka shi kenan a sa lokaci wannan duka ansa shi ne kuma don saboda me don saboda kauce ma rigima kai ya zo ya ce lokaci guda ya ce ba na haɗin da na baka in gane ko hausa ke cewa tsiyakatar da tsohon bashi ko to kenan tsiya ta motso sai ce a ba ni hatsi na to kuma sai ce masa a a lokaci ne kaza na ce maka zan baka ai ko to ai lokacin bai yi ba to kaga duk inda za shi kai ke da gaskiya ko amma to in ba a sa lokaci ba in tsiyan nan ta tarda tsohon bashi dole kai ma me yake da suna takura wannan ta tayar da me ta tayar da tsohon tsime ko ko kuma ta sa ka ɗauka wani bashi kuma wannan shine kenan malici wa an abdurrahman bin abza daga abdurrahman dan abza wa abdullahi bin abi aufa da abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhu ma kala su dukkan su sun ce kunna nusibul maganima mun kasance muna samun ganima ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah wa kana ya'tina anbatun sannan kuma sun kasance suna zo muna ambat أنبات هم قوم من العرب اختلفوا بالعجم فاستعجموا الأنبات nau'i ne na larabawa wanda suka cakudu da wanda ba larabawa ba sai suka zamanto su ma irinsu a hausa mi za mu cewa a hausa mi za a ce musu to da faransai dai suna ce musu metis an gane ko su ake ce ma ambat man san da hausa mi za a ce musu kamar larabawa ne wanda suka yi derasi ne ba larabe ne amma kuma in yana maka magana me yake da suna farisanci zai maka farisanci shine yaren iran da iraq an gane ko kenan laraba ne suka auri suka cakudu da wanda ba larabawa sai suka kasance su ma irinsu yarensu suke yi amma asalin su larabawa ne kamar hausawa wanda za su zama a kasashen turai kaga ɗiyansu ba su iya hausa ba kenan wannan ɗiyan sun zaman tomi sun zamanto amba sun zamanto metis an gane ko wannan shine kenan kamar yadda wani balarabe wani wani bagobiri wannan labarin na ji sani a cikin doce bel lokacin ina ina sauraron wani akwai wani shiri da suke yi na manta mai sunan shirin wai wani wani bagobiri ne ya je turai ya yi aure an gane ko ya aure baturiya har suka samu ɗiya sai aka samu matsala aka rabu kuma yanzu yana so ya komo ƙasar shi sai ya sace yaran ya zo da su ya sadu aka yi musu gobarci an gane ko ita kuma matar da ta biyo diddiginsa ta zo ta iske yara ta fashe da kuka ta kai shi ƙara an gane da kyau ko yanzu kenan ya ciji ya tsashi ne ya yi musu gobarci in mata ta da su da duk inda suka je ina suwa ne ne gobirawa ne kenan ko ba su jin hausa ga dai alama to wanda shi ne kenan kenan su ne ambat kenan ya ce wasu mutane sun kasance suna zo muna ambat min ambat sham daga cikin ambat na sham daga cikin gwarawan sham da hausa mai yiwa ana yi a ce ba gwarawa ko fanuslifuhum sai mu ba su bashi filhinta a bashi na alkama wa sha'ir da sha'ir wa zabib da kuma inabi busashe wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa zait da kuma bashi na mai kunga ba sai abinci ba hatta mai ila ajalin musamman zuwa wani lokaci kayyadadde qila sai aka ce akana lahum zar'un shin suna noma shine ma'ana akana lahum zar'un suna noma qala suka ce ma kunna nas'aluhum an zalika mu ba ma tambayar su akan haka muna dai ba su in lokaci kuma su biya mu rawahu al-bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wa nabi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi an komo wajen bashi kenan duk wanda ya dauki dukiyoyin mutane yuridu ada'aha da nuhin ya me yake da suna ya biya shine ma'anan yuridu ada'aha duk wanda ya ɗauki dukiyar mutane da nuhin ya biya addallahu anhu to Allah zai taimaka masa a wajen biyan su shine ma'anan addallahu anhu ai a'anahu Allahu ala ada'iha Allah zai taimaka masa akan biyan bashin wa man akhadaha yuridu itlafaha duk wanda kuma ya ɗauki kuɗin da nuhin ya halaka su mana da nuhin zai ci su ba zai biya ba atlafahu Allah shi ma Allah zai halakar da shi rawahu bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wannan me yake nuna muna mahimmancin niyya a wajen ɗaukar bashi so da yawa akwai wanda zai ɗauki bashi shi tun wajen ɗaukar ma bai ɗauka da niyyar ya biya ba ganin yake ɗan uwan shi ne in ya ci ya ci bulus an gane ko wannan shine kenan to kun ga wannan kana a cikin hatsari niyya tana da muhimmanci sosai a wajen mi a wajen a wajen dokar bashi malaci an wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna fulanan qadima lahu bazzun min ash-sham wani bazzun sun zo masa daga sham bazzu sunan wasu nau'in kaya ne da yahudawa suke suke saidawa mafi yawanci kayan da laraba ke sawa a lokacin jahiliya yahudawa ke kama su to wasu kaya ne kenan wani an zo masa da kaya daga sham na sawa falau ba'atta ilaihi da ka tura zuwa gare sa fa akhasta minhu thawbaini sai ka dauki tufafi guda biyu nasi'atan bashi shine nasi'a ila maisara har zuwa lokacin da zaka samu yalwa ka biya shi fa'arsala ilaihi sai manzon Allah ya tura zuwa gare sa akan ya bashi bashi famtana a sai ya ƙi bashi bashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai daɗin al'amarin ba musulmi ba ne wannan hadisin akwai wa'azi sosai a cikinsa aisha ce ta ga kayan sawa suma manzon Allah karanci ta ce ya manzon Allah wane ba yahudi ya zo da kaya ka tura a ɗauko maka bashin ko da kaya kwamfule guda biyu ne ka ƙara akan kayan da kake da su manzo Allah ya karbi shawararta ya tura amso mishi bashi wannan ba yahudan dama maki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi manzo Allah bai ce ba ni sarki za a hana ma bashi to su tattara ina su ina su ma su bar mu na gari a'a ba ai haka ba ba a ce ba to bari a tada musu empo an gane ko ba ai haka ba gashi kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ke neman bashi sai nuna cewa ashe shi neman bashi inda bukata ba mi bane ba aibi bane kuma ana so idan mutum ya zo neman bashi kai kokari ka bashi bayar da bashi ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na je aljanna an nuna mini aljanna sai na ga a kofar aljanna an rubuta as-sadaqatu bi ashri amsalha wal qardu bi 18 amsalha sadaka in kai za a linka ta gida goma bashi kuma in ka bayar za a linka sa gida goma sha takwas sai ya nuna bashi a zahirin hadisi fa in kusa akwai zahiri ko jayyid akwai mafhum akwai mantuq to kun ga zahirin hadisi me yake nunawa bashi yayi me bashi yayi sadaka sai aka tambaye manzo Allah dan me yasa sai manzo Allah yace li anna sa'ila yas'alu wa laysa lahu haja domin mai roko yana iya roka ka bashi sadaka alhali kuma ya wadatu ma daga abin da zaka bashi wal muqridu la yaqtaridu illa inda alhaja shi kuma duk wanda zai zo ya nemi ramce to zai nemi ramcen ne dan saboda yana da bukatar abun an gane da kyau ko wannan shine kenan malamai suka ce a za a kai tsaye za a ce sadaka ta hi bashi amma akwai lokacin da bashi zai hi sadaka idan ya kasance wannan ya yi sadaka ga wanda baya da bukatar abun mana bai da bukata haja masa ga abun shi kuma wannan ya ba da rance ga mabukaci to za a ce wannan bashin da aka bada ya himi ya hi waccan sadaka to amma da wanda zai zo ya ga mabukaci tana ayyuwa ma da a ce zai samu ramce zai amshi ramce sai ya bashi sadaka to ya samu fifiko guda biyu ya yi sadaka kuma ya mi ya ba da ramce an gane ko wannan shine kenan kenan a domin hadisan da suka zo akan nuna fifikon sadaka sun yi yawa akan hadisan da suka zo akan nuna mi fifikon bayar da bashi wannan in ka bada ba za a maido maka ba shi kuma wannan in ka bada sai an maido maka to kun gani a hankalce ma akwai yan shaka shaka ko to haka ne malamai suke hada hadisai na abin garki suna wannan shine kenan malai yace وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته wannan ana bayani ne akan jingina idan ka bayar da jingina ta abun hawa ta dabba sai manzo Allah ya ce az-zaharu yurkabu bi nafaqatihi dabba abun hawa ana hawan bayansa dalilin ciyar da shi da za a yi idan kana marhunan in ya kasance a wajen jingina an gane ko ka bayar da raƙumi a matsayin jingina to wanda ka ba raƙumin nan ba ɗa mai raƙumin kawai zai bai ta ba shi abinci bai bai iya hawan sai balaguro da sha zai rika hawan raƙumin amma da sharaɗi ya mi ya ciyar da raƙumin ko jaki na an gane ko in mutum ne ya bada kenan sai ya rika mishi vidan shi ko dan me yasa nace vidan dan shi isan sai asali in babu shi ma bai tashi ko amma vidan shi ko babu shi yana tashi amma sai dai za a samu matsala ko to wannan shine kenan yace walabanu walabanu darri yushrabu haka ita ma me yake da suna nono na dabba da yake zubowa ana shansa binafakatihi dalilin shayar da dabbar da ake yi idan kana marhun in dabbar ta kasance a matsayin jingina aka bayar da ita wa alalladhi yarkabu dan haka yana akan wanda yake hawa wa yashrabu kuma yake sha annafaka ciyarwa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kenan hukuncin jingina shine duk abin da aka baka jingina zaka kula da shi kuma ka yi amfani da shi in dabba ce ka ciyar da ita kuma ka hauta in ba a hawanta ka ciyar da ita ka sha nonanta an gane ko wannan shine kenan mali ce wa anhu qala da gare sa har yanzu ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yaghlaqu rahnu min sahibihi alladhi rahanahu ba a hana jingina ga wanda ya bayar da ita lahu ghunmuhu shi ke da ribarta wa alaihi ghurmuhu sannan kuma a kansa asarar ta take abinda ake nuhi shine a lokacin jahiliya yanda suke shine in ka ba mutum jingina ta wani abu bil misali yattadhi al maqal ya ɗauki bashin jika ɗari a wajensa sai ya bashi jingina ta motonsa akan zai bashi jika ɗarin nan nan da wata biyu sai wata biyu ya yi bai bashi jika ɗarin nan ba to shikenan su a wajensu shikenan jika ɗari wannan moton ya zama to nashi jika ɗari shikenan rike abinka akwai zalunci ko ba zalunci domin asali shi in zaka ba da jingina zaka bayar da abun da ya himi ya yi abin da za ka karɓa ne banki misali in za su baka bashi sai ka kawo su takardun kare ko takardun mota ko abin da ya kama da haka amma sai sun tabbatar da wannan abin da ka bada ya yi abin da su za su baka an gane ko to su lokacin jahiliya haka suke yi in lokaci baka biya ba shikenan abin da suka amsa shingina ya zama nasu shine manzo Allah ce la yaghlaqu ar-rahnu min sahibihi ba a hanawa alghalqu daga liƙe kofa ne ma'ana a hana shi abin ba a hana mai jingina jinginar da ya bada don saboda bai biya ba shi ke da abinsa shi ne ma'anar lahu ghunmuhu tashi ce shi ke da ita malak malak amfaninsa ce wa alayyu hurmuhu sannan kuma in ta lalace ta halake kuma shi zai ɗaukar asara abin da ake nufi da shi zai ɗaukar asara shine ka ba mutum jingina ta dabba sai aka zo dabbar ta mutu an gane ko shi wanda ka ba jinginar ba shi zai asara ba wa zai yi asara kai tun da kai ke da dabar kai ne za ka yi asara shi ne ma'anan wa alaihi ghurmuhu sai dai amma akwai sharaɗi sai in ba kai sakaci ba an ba ka jinginar dabba sai ka ƙi ciyar da ita ta mutu dalilin ƙin ciyar da ita da kai to a wannan lokacin sai ka biya an gane ko don saboda ka yi sakaci wannan shi ne kenan malai ce wa an abi rafi'in an karɓo daga abu rafi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa istaslafa min rajulin min rajuli bakran an gane ko min rajulin bakran manzon Allah ya karɓi bashi ga wani mutum na bakar bakar shine mai yake da suna raƙumi wanda yake saurayi shine bakar manzon Allah ya ramci raƙumi saurayi faƙadimat alaihi ibilun minas sadaka sai wasu raƙumma suka zo masa na sadaka fa'amara aba rafi' sai ya umarci abu rafi' an ya ƙudiyar rajula bakrahu ya biya wannan mutunan bashinsa faƙala sai bakar ya ce sai abu rafi' ya ce la ajidu illa khiyaran ya manzan Allah babu samari sai dai khiyar khiyar su ne raƙumman da suka kai shekara bakwai zuwa abin da ya sama ma'ana babu ƙanana sai dai manya ƙala sai manzo Allah ya ce a'atihi iyahu ba shi wannan babban duk da ƙarami ne ya ba mu ramce fa inna khiyaran nasi domin zaɓaɓɓin mutane mafi alkhairin mutane ahsanuhum qada'an su ne wanda suke kyautatawa wajen biyan bashi rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi Allahu akbar wannan yana nuna adalcin musulunci da musulunci ya hana kai da za ka ba da bashi ka nemi wani amfani sai ya kwadaitar da wanda aka ba idan zai biya ya mi ya yi mi ya kyautata wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wannan shine adalcin musulunci al'adlu shari'atun mutlaka adalci a musulunci shi a cikin komi ne zaka gani a cikin komi musulunci ya umarta da ya adalci kinan mu kasance masu kyautatawa da a ce muna kyautata wajen biyan bashi da mutane ba za su ji wahalan ba muramce ba an gane da kyau ko akwai wani hoto da na gani wanda ya bani dariya kuma ya siffanta waƙinmu na yanzu na wasu halayen wasu mutane ba duka ba ko da shi ana samun na kwarai ɓangare na farko sai aka sa hoton mutum biyu ne gudan ya duka yana da Allah ba ni ramce da Allah ba ni ramce an gane ko sai ya ɗoka ya bashi sai hoto na biyu aka nuno yanzu mai kudin shine ya duka ya kama kafar wadda da Allah biya da kudi da da Allah akwai mamaki kuma mamaki yanzu can wancan shi ke kamun kafa yanzu mai kudin shi ke kamun kafa a samu ami a biya shi kudin shi da Allah in haka ake mutane za su bada ba za su bada ba wannan shine kenan kenan mu zan kyautata wajen biyan bashi kenan wannan shine mala yace wa an ali radiyallahu anhu qala daga ali allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce kullu qardin jarra manfa'atan dukkanin bashin da ya jawo wani amfani kunga ita ce ka'ida da muka kawo a can kullu qardin jarra naf'an ko jarra manfa'atan kilahuma sawa' dukkanin bashin da ya jawo wani amfani kun ga ba a ce ba ƙarin kuɗi ko ƙarin abin da ka amsa a amfani kawai fahuwa riban to shi riba ne rawahu al-harith bin abi usama al-harith bin abi usama ya rawaito sa wa isnaduhu saqitun sai dai sanadin sa kasashe ne hadisi ne da'ifi amma kuma malamai suna amfani da shi domin na gaya muku wataran hadisi da'ifi ana samun sani akan wasu da za su ɗauki wata magana ta wani malami su ce hadisi ne kinan wannan maganar asali magana ce ta malumai na fikihu duk bashin da ya jawo amfani to riba ne to sai aka samu wani ya danganta shi ga manzon Allah sai aka ce da'ifi ne kinan da'ifi ne danganta shi ga manzon Allah amma kuma ma'anar shi haka take a wajen malumai na fikihu duk bashin da ya jawo amfani menene riba ne malam ce wa akharu mawqufun a kun ga yace an rawaito shi a mawkufi an abdullahi bin salam akan cewa magana ce ta abdullahi bin salam inda bukhari a wajen bukhari kina wannan hadisin za mu ce da'ifun marfu'an wa sahihun mawkufa in an jingina ma manzon Allah shi da'ifi ne amma in an jingina shi ga sahabin manzon Allah menene sahihi ne kenan magana ce ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi ko suke cewa قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi ya faɗi magana wadda a asali babu ra'ayi a cikinta to kawar manzon Allah ne faɗi wannan maganar domin sahabbai daga wa suke cira to magana daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan in uwa masu girma musan da cewa bashi bayar da bashi yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi yana ɗaya daga cikin ayyuka na alkhairi wanda mutum zai yin su da niyyar neman kusanci zuwa gawa ga Allah maɗaukakin sarki wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum da Allah ya sanya aljanna dalilin abin da yake shine aikinsa shine bayar da bashi sai ya ce ma masu amsa yaransa idan kuka je a wajen mutunan da an gane da kyau ko ba ya da to ku jinkirta masa har zuwa lokacin da ya samu fa naziratun ila maisara wannan umarni ne daga Allah ka ba mutum bashi lokaci bai ba hukuma lokaci yayi bai samu ba manzo Allah ce ka yahi basa mu kasance masu ba da bashi idan an neme mu wannan alkhairi ne zai sanya ka ka kasance daga cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutane shine wanda mutane suke amfanuwa da shi wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك للناس حاجات yake cewa duk lokacin da wani ya zo neman bashi a wajenka abin na farko da ya kamata kai ka gode ma Allah idh ju'ilat ilayka la laka lin-nasi hajatun domin mutane suke bukatar ka ba kai ke mi ba ba kai ke bukatar su ba a duk lokacin da ko mutane suke buƙatar ka ba kai ke buƙatar su ba to kana a cikin alkhairi domin kai wajen wa kake neman buƙatar wajen Allah maɗaukakin sarki wannan shine kenan Allah ya bamu ikon yin haka inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana akwai takardu da aka turo a wannan yace hunaka mar'atun tatlubu minkum du'a akwai wata mata da take neman addu'a a wajenku an gane ku kenan ba ni kadai ba mu duka gaba ɗai ba ita kadai ba mutane da yawa na da wannan sakon akwai wani dan uwa daga kwanni bayan shi kuma akwai wani dan uwa daga kamaru wanda shi ma ya sha maimaita mini wannan akan cewa yana neman addu'ar yan uwa sannan kuma a koda yaushe yana gaida yan uwa yana fatan ku so da yawa kamar a ce yana tare da ku to muna fatan Allah ya biya musu bukatunsu gaba ɗai da kuma sauran musulmi wannan yake cewa assalamu alaikum malam allah ya kara muku lafiya me hukuncin masu liyar da ko menene masu siyar da masu siyar da ɗanyen mangoro da su ayaba da anana wanda ake sama wanda ake sama hanya ko me yake nuhi wanda ake sama angire a dakur wanda ake sama angire jayyid ma'ana yana nuhin takin zamani ko wanda yake daban yake ko wanda ake rinawa eh kenan danyen danyen danyen mangoro mafi yawanci shi ake ma haka a kawo shi sai a rina shi a ninar da shi ya kasance ya nina in ka gan shi sai ka ce ga uwar itanyar sayami ya nina to wannan idan mutane masu saye sun sani babu wani laihi domin annasu ala shurutihim ka san da cewa an gire ne aka sa masa ya nina ka sayi babu laihin komai amma inda laihin yake shine wanda bai sani ba kuma baya son shi to in ya sayi wannan shine kake da laihi a ciki domin an samu almi alghishu an samu yaudara manzo Allah kuke cewa man ghashana falaysa minna duk wanda ya yaudare mu baya daga cikin mu kuma irin wannan ina gani mafi yawanci mutane sun sani domin mangoro lokacinsa in dai lokacinsa yayi kowa ya sani in lokacinsa bai yi ba ka sani da ka gan shi kasuwa ka san irin wanda aka mine irin wanda aka ninar ne kina wannan yana buƙatar me yake da suna dogon bayani ga wanda zai sayi da kuma wanda sukin ma suke sayarwa Allah ya ba mu ikon neman halaliyar mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah